بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتألف بنغوة تأتي لنا بالظفر
فإذا انسلخ الأشهر الهرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وعثروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم نعم فإذا انسلخ الأشهر الهرم إذا وتني ما سأل فما سكتتا وهو آخر مدة التعجيل shine ƙarshen muddan lokacin da aka sanya masu to faqtulul mushrikina ku kashe mushrikai haythu wajadtumuhum duk inda kuka same su fi hillin a wajen harami suke aw haramin ko cikin harami duka ku kashe su wa khuduhum ku kame su bil asr da riban cewa wa ruhun ku tsare su fil qila'i abukokin su wal husun da biranan su hatta ya tsaro har sai sun matsu ila alqatil zuwa ko dai a kashe awal islam ko kuma musulunci wa qa'udu ku dakace ku tsare kullama sadin dukan wani madakata lahum gare su ai dariqi dariqin hanya yaslukuna wanda za su shige shi wa nasbu kulla amma kulla amma kulla nasba ne ala nadi al khatib saboda cire khatibi ba a ce min kulli ba ko fi kulli to shi yasa sai ta zama kulla dinta bayan tabu in sun tuba min al kufr da kafirci wa akala wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa ata wa zakata suka bayar da zakka fa fallu sabilan ku kyale musu hanyar su wala ta wala ta ta'arradu kar ku jira lahum gare su da yin wata cuta inna Allah ubangiji gafurun mai yawan gafara ne rahimun mai jinkai ne da an taba na liman taba ga wanda ya tuba
wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma mana ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وإن أحد من المشركين إن ولدك تكن مشركي استجارك إلى ميك جوارا أي استعمالك استعمالك إلى ميك أمينشي من القتل ذا كشوا فاجره تكباش جوارا أي أمنه كأمين سدشي حتى يسمع كلام الله هل يذكر زنشان أبنجدي أي القرآن شيني القرآن idan ya ji sun ma'abligu sannan ka sadar da shi ma'amanahu ma'amincinsa ai mauda amnihi wurin amincinsa wa huwa daru qaumi shine gidan mutanansa garin mutanansa in lam yumin in han bai imani ba kai mai haka nan liyan zura dan yaje shawara fi ramfi amri cikin lamarinsa zalika almadhkur wannan abun ambato da annam saboda su kaumun mutane ne da la ya'lamu la basu san dinan la addinin Allah ba da haka fala budda lahum ba makawa gare su min sama'il qur'ani na jin qur'ani li ya'lamu dan su san addini كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف أي لا يكون للمشركين أحد با ولا القول الذي كثر شيء مشركي عند الله وجن أبنجدي وعند رسوله وجن من ذاسا wahum kafiruna suna kafirai bihi ma suna masu kafircewa bihi ma da Allah da manzansa gadiruna suna masu gadara illa alladhina in banda wanda suke ahadtum kun kulla alƙawli da su indal masjidil haram wajen masallaci mai alfarma yawmal hudaybiyya ranar hudaybiyya wa hum quraishun sune quraishawa almustasnuna wanda aka toge min qablu tun gabanin nan to fa mastaqamu matukar sun daidai sun tsaya lakum gare ku ai aqamu suka tsaya alal ahada kan alqawli walam yanqudu basu warware alqawli ba fastaqimu lan kuma ku tsaya masu alal wafa'i akan cika alqawlin na alal alal alal wafa'i bihi akan cika alqawlin na inna allaha ubangiji yuhibbul muttaqin yana son masu tsoron Allah kadin kama sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ko ya tsaya ala ahadihim bisa alƙawalin su hatta da kadu har sai da su suka kwance ta bi i'anati da taimaka ma bani bakrin wato ya da taimaka ma banu bakrin ala khuza'a ta kan ayaki khuza'a wanda yake so khuza'a abokan amana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam كيف وإن يزهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذما يرضونكم بأفواههم وتابع قلوبهم وأكثرهم فاسقون كيف يكون لهم عاد تيايا القولي زي ذا مقريسو وإن يظهروا أن إن ذا سامداما عليكم wato za su za su da za su rabauta alaikum gare ku ai yazharu suka rabauta lakum da ku la yarqubu ba za su kiyaye illan zumunta ba fikum da ke cikin ku wala zimmatan wala alqawli da ke tsakanin ku ai ahadan alqawli bal bari yudukum za su cuce ku ne masada'u matuƙar sun sami iko yurdunakum suna neman yadda ku ne bi afwayin da bakunan su kawai ai bi kalamihim alhasan da dadin bakin su amma ba gaskiya a cikin zuciyarsu wata ba kulubun zuciyoyin su sun ki alwafa a cikawa bihi da alƙawalin nan wa aksaruhum mafi yawan su fasikuna fasikai ne ai naqidun alahad masu naqidun alahadi masu warwarewar alƙawali ne اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون اشتروا ثم سنيوا ثمنا ولا أنفاني قليلا أكدا من الدنيا لدنيا بآيات الله بآيات الله القرآن شيني قرآني ai ku sun bar ittiba a hajin ayoyin Allah li shahawati dan sha'awoyin rayuwar sha'awoyin ransu wal hawa da san zuciyarsu fasadu sai suka juyar an sabili daga addinin Allah inna musu ma kanu ya amaluna abinda zai kasance suna aikatawa suna yin aiki bihi da shi bi sa yayi muni amaluhum hada irin aikin irin wannan aiki nasu
la yarqubuna fi مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون لا يرقون باسك يا إلا زمنتا في مؤمن أتكن ولا مؤمن ولا ذمة ولا القولي وأولئك وأنهم هم المعتدون سنة ما تششجي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون فإن تابوا إن زكتوبا وأقاموا الصلاة زكاة سيد سلا وآتوا الزكاة زكاة بعد زكاة فإخوانكم كنتم ديدسوا أي ينوانكم ne fahim ikhwanukum su yan uwanku ne fidini cikin addini dama rashin addini yasa aka ce ku yaƙi su tunda sun dawo addini sun zama ya kun zama su wani fasilu muna bayyana al'aya ta ayoyi ne da kaunin ga mutane ya lamu da suke lura
wa in nakasu aymanahum min ba'd ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu aym أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون نعم وإنك سوء سوء ورولي أيمانهم القول سوء min ba da ahadin bayan kulla kulla wasu alkawali waɗanu suka yi suka fili nikum cikin addinin ku ai abu suka aibanta shi to fa katilu ku kashe ayin matal kufur shugabannin kafirci ai ruwa asa a shugabanninsa to anan fihi wad'u zahiri a cikin wannan ibara akwai sanya suna mabayyani mauda al-mudmari a magidan suna boyayye maimakon da aka ce faqatilu maimakon faqatilu ayin matal kufri wato da koko maimakon da aka ce faqatilu ayin matal kufri to kamata sai a ce faqatiluhum kaga suna mu boyayye kenan to nan ko an fito da su baro baro ayin matal kufri dan a san ko suwaye innahum su la aymana lahum ba alƙawali gare su وفي ba alƙaula gare su wa fi qira'ata wa ta qira'a bil kasri la imana lahum ba imani a gare su la lahum ko cewa su yantahu nafsi hanu an al kufr garin kafirci
wa innaka
ألا تقاتلون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ألا للتهديد تفضي تواتي ألا تقاتلون أشيب كواياكي kauman mutanen da yake na kasu sun warware aimanahun alƙawalansu ba wahamu suka yi nufi bi ikhrajin rasuli da fitar da manzo min makka daga makka lamma ta shawaru yayin da suka yi suka yi shawara fihi cikin shanin annabi bidarin na da wata a gidan shawara wa hum bada'ukum ai su suka fara muku bil qitali da yaki ko awwala marratin karan farko hay su qatalu ta dan sun yaki khudaa wanda yake hulafa ku abokan kawancan ku suka yake su ma bani bakirin tare da baradu bakar bayan ma fa ma yamna ku to me zai hana ku an tuqatiluhum ku yake su ata kasaunan wai koran su kuke ji ne to fallahu in har kuna jin tsoron su to Allah dai a haku shine mafi cancanta an ta kashawu ku tsorace shi fi tarki kitalin cikin barin yakar su yan kuntum amma fa in kun zamo mu'minina mu'minai قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم كياكيسو kuna yaƙar su yu'adhibhum Allah shi ko Allah bai azabtar da su bi katalihim da kashe su bi aidikum da hannuwanku wa yakhudhu musanna ya wulakanta su bil asr da riban cewa wal qahr da rinjaya wa yansurku kuma ya taimake ku alaihim akan su wa yashfi ya warkar da sudura qaumin wato ciwon zuciyoyin mutanen da yake mumini na muminai ne mimma fu'ila bihim na abinda aka aikata masu mimma fa'ala bihim mimma fa'ila bihim na abin da aka yi masu to wahum su wahum banu khuza'a sune banu khuza'a taba su da aka yi wayo da hir kuma ya tafiyar da ghaiza qulubihim kushin zuciyarsu ai bakin cikin zuciyarsu ai karba ha bakin cikin ta waya tubu lahu in Allah ya karbi tuba alaman ya sha ga wanda ya so bin ruju'i da komowa ila al-islam zuwa ga musulunci kadi su bayana kamar yadda ya Abu Sufyana wallahu ubangiji alimun masani ne hakimun mai hikima amma hasibtum an tutraku ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا والله خبير بما تعملون أم حسبتم ويكنا ذاتوني أن تتركوا شيكنا كاليكو wannan ma ya alamin lahu ubangiji bai bayyana da sanin shi ba gare ku ilma zuhurin wato sani na bayyane ya san allazi na jahadu minku wanda suka yi yaƙi cikin ku bil ikhlasi da ikhlasi walam yattakhidhu kuma ba su riki walidatan abokai ba min dunillahi walan Allah wala rasuli ko manzansa wala mu'mini ko wani mu'minai ba su rike su auliya kuma ba su rike su masoya ba na kudda المعنى معنى دي ولم يز ولم يظهر المخلصون واتو ما سيستلاتي بس بينا با وهم الموصوفون سنة أبو سفنتاوا بما ذكر دا أبن دا أكا أنبتا من غيرهم أكا وننسو والله أبنجي خبير مشكل سنين بما تعملون دا أبن دا كي أيكتاوا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك هبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون نعم ما كان للمشركين باي كمان تواجه مشركين أتي أن يعمروا مساجد الله يسونه وما سورة مسلاته وبنجزي bil ifradi ko ko masjidan lahi masallacin Allah bil ifradi na ce masjida kenan wal jami ko ko masajida wato masallatan ubangiji da jam'i kenan bi da kolihi shine suraya shi da shigarsa wal qu'udi da zama fi cikin sa shahidina ala anfusin suna masu tabbatarwa ga kansu da lakubri da kafirci ulaika waɗannan habidat a'malun ayyukansu sun ɓaci la'adin sharadiha dan rashin sharadin karban menene sharadin karban aiki shine imani to ba su da shi wa wa hum su khaliduna masu dawama ne finnari cikin wuta إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأتي أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يأمر مساجد الله إيا كام يراي مسلاة وبنجدي من آمن بالله وندي إيماني دا الله واليوم الآخر رانا نكرشي وأقام الصلاة يتعيد صلى وآتى الزكاة يباد زكاة ولم يخش أحدا بإذن كوابا إلا الله سي الله باسا wannan ya kusa ulaika waɗannan an ya kunu su zamo min almuhtadina cikin shiryayyu أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين أجعلتم سقاية الحاج زكوة سنيا شاهد على هذه الرواة وإمارة المسجد راية مسلاتي الحرام الحرمة أي أهل ذلك أهل ذلك ما أبوتين هكا kwa sanya su kaman amana billahi da kamar wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir ya imani da rana na karshe wajahada sannan yayi yaki fi sabilillah cikin daukaka addinin Allah wancan ko bai yi ɗayan waɗannan ba iya kashi shayar da alhazai da zuwa gyaran masallaci amma ba imani tare da shi la yastawuna ba za zama ɗaya ba inda Allah ya wajen Allah fil fadl wajen fifiko wallahu ubangiji la yahdi baya shirya da alƙawamin mutane azzalimi na kafirai nazalat wannan aya ta sauka ne raddan dan raddi alaman qala zalika akan wanda ya faɗi haka wa huwa al-abbas shine abbas dan abdul muttalib aw gairuhu ko kuma waninsa الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون الذين آمنوا وأن سكي إيماني دا الله وهاجروا سكي هجرة ذوى مدينة وجاهدوا كما سكي ياكي في سبيل الله سكين أوكك دين الله بأموالهم دا دوكيوينسو وأنفسهم دا كاوننسو a'azamu darajatan su ne mafi girma wajen daraja inda Allah a wajen ubangiji min gairin akan wanda ba su ba wa ulaika masu wannan sifa humul faizuna sunu masu rabauta ay azwafiruna masu rabauta bil khairi da alkhairi yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim yubashiruhum rabbuhum ubangiji suna musu albishir bi rahmatin minhu da wata rahama tashi wa ridwanin da yarda wajen natin da aljannatai sannan lahum fiha suna da na'imun ni'ima da'imun mai dawama fiha a cikin aljannatin nan khalidina fiha abada inna allaha indahu ajrun azim in sun shiga aljanna khalidina masu dawama ne fiha a cikin ta abada har abada ba fitowa ba mutuwa inna la ubangiji ajrun azimun lada mai girma inda hu yana wajen shi wani zala ayat da zamu karanta nan da gaba ta sauka fi man tarakal hijrata cikin wanda ya kin hijira li ajli ahli wa dan iyalinsa wa tijarati da kasuwancinsa sai ubangiji ya ce ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا يا كون سكا إيماني دا الله لا تتخذوا آباءكم كفرك إيا ينكو وإخوانكم دا ينقوانكو أولياء مسويا إن استحب الكفر إن دي هسن ذا بكافرتي alal imani akan imani to ka ku zaɓe su ku watsar da su wa man yata wallam duk ko wanda ya soyayya da su minkum cikin ku to fa ulaika waɗannan humu zalimun su azzalimai ne قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين wani ka ce in kana abawakum in dai iyayenku wa abnawukum da ya'yanku wa ikhwanukum da yan uwanku wa zuwajukum da matayenku wa ashiratukum wa ashiratukum wa ashiratukum da danginku ai akribawukum wa suna yan uwan zumuntaku wa fi qira'ata wa ta qira'a ashiratukum da ashiratukum wato da dai ma'anarsa din da dangi wa amwalun da dukiyoyin da yake iktarabtumuha kun tsururce ta wa tijaratun da kuma kasuwancin da ta shauna kuna jin tsoron kasa da hafaduwata ai adamu na faƙiya shine rashin ci da rashin dagawarta wa masakinu da wurare tarzauna ha wanda kuka yadda da ita maza da mazaunai tarzauna da kuka yadda da ita ku duk waɗannan sunan kana ne ga labarin kana na ahabba ilaikum in sun zan su ne mafi soyuwa a gare ku minan laya akan Allah wa rasulihi da manzansa wa jihadin da yaki fi sabilihi cikin ɗaukaka addinin Allah to faka atun kuka yi zaman ku da ajalihi dan waɗannan abin da muka lissafa ana hijirati ga yin hijira wal jihadi da yaki to fa tarabbasu ku yi saurare ku saurara abin da zai zo hatta ya ce Allah har ubangiji ya zo bi amrihi da lamarinsa tahdidul lahu wannan tsoratarwa ne a gare su wallahu ubangiji la ya hadi baya shi yadda alƙawamin mutane alfasiki na fasikai لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين لذا أدبتكم كثرتكم فلن تبن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين lakar nasarakum Allah ai Allah ya taimake ku fi mawadina a wurare da yawa lil harbi na yaki kafiratin shine masu yawa ka badarin kamar badar wa quraizata da yakin banu quraiza wan nadiri da yakin banin nadiri to wa dukur katina yawma hunain ranar hunain yakin hunaini to ita hunainu wadin wani kwari ne baina makka ta tsakanin makka wa ta'if da ta'if ai yauma ranar kitalikum yakin ku fihi cikinsa ga hawazina hawazinawa wa zalika haka ya faru ne fi shawwalin cikin watan shawwal sanata samanin shekara ta takwas da yin hijira idh yayin da kasaratukum yawan ku ajabatkum ta burge ku fa qultum haku ka gaya cewa lan nuglabal yawma ai inne yau kam ba wanda sai zabe irin jayimu min qillati inda karanci yasa ake rinjaya mu to yau ba magana rinjaya ka ji alfahari kenan Allah bai san alfahari wa kanu dan ko sun kasance ithnai ashara alfan mutum dubu goma sha biyu musulmai wal kufaru kafirai kuma arba'ata alafin dubu hudu kun ga sun ninka su uku kenan kaga sai alfahari yanzu ku bari ka ji abin da ya kare falam tugni ankum shay'an sai yawan ku bata wadatar da ku komai ba wadaqat alaykum al-ard kasa ma ta yi kunci a gare ku bima rahubat diddayar wadda take da shi wato sun cunkushe kai ko mutum dubu goma sha biyu wasa ne ga ba kanana bane to an haɗu inda ma za ka ɗan samu ka ɗan tsuguna ka huta bawo ai sa'ati hayal wata falam tajidu makanan ba ku samu wani wuri ba ta da nuna da za ku natsu ilaihi zuwa gare shi li shiddati dan tsananin malahikakum abin da ya riske ku min al khawfi na tsoro thumma tawall thumma wallaitu sannan kuka juya mudbiri na kuna masu bada baya munhazimi na kuna masu gudu kaga ina yawa kenan mutum dubu hudu sun kore mutum dubu sha biyu wata batan da biyu amma duk da gudun jama'a annabi shi yana nan inda yake sallallahu alaihi wasallam ala bagalatihi bisa ta bisa alfadarsa albayda ifara walaysa ma'ahu ba wanda ke tare da annabi gairul abbas gairul abbas in ba abbas ba gairul abbas in ba abbas ba wa abu sufyan da abu sufyan to kuma wa abu sufyan shi ko abu sufyan akizin yana mai riko bi rikabi da likafa annabi sallallahu alaihi wasallam ثم أنزل الله
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين bayan firgita da tashi hankali ya same su dama ai su suka jawo shi da ba su fa alfahari ba da sun taushe waɗannan makiyan ba ma mai jin labari don ba wani kwafsawa da za a yi sun ma'anzalar to shi sa sai Allah ya ɗan taɓa su to da suka taɓo sun ma'anzalar lahu suke na tausi Allah ya saukar da natsuwarsa ala rasuli bisa manzansa wa alal mumini ne ya saukar ga muminai faradu sai suka dawo ilan ilan nabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam lamma na dahum al-abbasu yayin da abbas ya kira su da iznihi da iznin annabi sallallahu alaihi wasallam wa qatalu suka zo kuma suka ci gaba da yin yaki wa anzala ubangiji ya saukar da junudan waɗansu rundunonin da yake lamta rauha ku ba ku ganin wannan rundunonin mala'ikatan su ne mala'iku wa zaban ladina kafaru ya kashe azabtar da waɗanda suka kafirce bilkatili da kashewa wal asiri da ribancewa kashewa da wa zalika kashewa da ribancewa jaza'ul kafirin sakamakon kafirai kenan ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ثم يتوب الله sannan Allah ya karbi tuban man yasha'u wanda ya so min ba da zalika bayan wannan faruwa menum daga cikin su bil islami da musulunci wallahu dama shi ubangiji gafurun mai yawan gafara ne rahimun mai jinkai ne ya ayyuhal ladina amanu إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد آمهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا يا كون سك إيماني ده الله ku sani daga yau innamal mushrikuna mushrikai najasun kazanta ne ai kazarun kazanta ne da khubti badinum dan bacin boyen su fala yaqrabul masjid kas sake kusantuwa masallaci alharama mai alhurma ai la yadkhulul harama kas sake shiga makka ba da amihim hada bayan wannan shekara ama tis'in shekara ta tara min alhijrati da yin hijira wa in haytum ko dai mutum in mun kore su kun da muka ce mun kar sake shigo maka wa in khaytu in kun ji tsoron ailatan talauci bin ki bai tijaratin sau da yan ko kasuwancin su an kun gabarin ku to fa sau fa yuguni kuma Allah ku hakuri nan ba da direwa ba Allah zai wadata ku min fadli daga falallarsa in sha in ya so wa kad agnahu ya kan wadatar da su bil bil fatuhi da fatahohi wal jizyati da jizya an ta cin garuruwa yaki wadata ta same su inna la ubangiji alimun masani ne hakimin mai hikima ne qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قاتلوا كش الذين لا يؤمنون كياكي والذين لا يؤمنون وان باسين إيماني بالله ده الله ولا باليوم الآخر بس باسين إيمان دلانا نكرشي وإلا أه to inda sun imani da Allah da rana da da dana kiyama la amanu bin nabi ai da sun imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wala yuharrimuna ba su haramta ba su ba su haramta ma wala yuharrimuna ba su haramta ma harrama Allah wa abinda Allah ya haramta wa rasulu da manzansa kal khamr kamar giya wala yadinuna ko ba su riko da addini di ba su yin addini dinal haƙi addinin gaskiya a sabit matabbaci annasisi mai shafewa da gari ga duk wani addinin da ba shi ba min al'adiyani na addinai wa huwa dinul islam shine addinin musulunci min allazina su ne waɗannan utul kitaba da aka baiwa littafi ayil yahudu su ne yahudawa wan nasara da nasara to ku yaƙe su hatta yau ɗul jizyata har sai sun kai gaba da haraji ai alharaji haraji almadruba abun sanyawa alaihim akan su kullu amin kuma kowane shekara su kawo ba wai mutum ya bayar su ɗaya ya huta ba duk shekara dole sai sun zo sun kawo an yadin kuma hannu da hannu ai mun kadina suna masu jayuwa au bi aidihim koko su zo da hannuwansu la yuwakiluna da ba yadda su wakilta wani ya kawo ta ba wahum su sajidun suna wulakantattu mun kaduna suna masu jayuwa da hukumin islami a ga hukuncin musulunci وقالت اليهود أزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يباهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله عنا يوفكون نعم وقالت اليهود يهودا واسن شيء عزير عزير عزير ابن الله ويدان الله وقالت النصارى turawa su kuma suka ce almasihu isa ibn allah shi ma dan allah ne zalika qauluhu to kaje wannan shine fadar su da akwai sun waɗi ne kawai da bakunansu la mustana da lahum ba su da wani majingina alaihi akan wannan zancen balbari yudahiuna ko yudahuna suna kamanta kaulan ladina faɗan waɗannan kafaru da suka kafirce ne min qablu gabanin nan bihi da wannan zance nasu min aba'ihim na ubanninsu takalidan dan rata lahum gare su qatalahumullahu Allah ya la'ance su anna ta yaya ne yufakuna ake juyar da su an alhaki gabanin gaskiya ma kiyami dalili tare tsayawan dalili ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون نعم اتخذوا سرقي أحبارهم معلمانسو أي علماء اليهود معلمان يهوداوا ورهبانهم da sufayensu ai ubadan nasara masu yawan bauta na nasara sun rike su arbaban uwayen gida min dunillahi ba Allah ba hai sai taba'um dan sun bi su fi tahalili cikin halatta ma harrama abinda Allah ya haramta wata harimi da haramta ma halla abinda ubangiji ya halatta wal masiha kuma sun bi sun rike isa ibna maryama dan maryamu sun rike shi a matsayin Allah wa ma umiru gashi ku ba a hore su ba fi taurata a cikin attaura wal injila da injila illa face liya abudu su bauta ila su bauta wa ilaha ubangiji wahidan guda daya wanda yake la ilaha ba wani ubangiji illa huwa sai shi subhanahu dan tsarkakewa a gare shi amma ya shirkuna ga mun da suke tara ubangiji da shi a bauta yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya ballahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun yuriduna suna nufi ne kawai an yi dafi usu bice nuran lahi hasken ubangiji ai shara'ahu shara'arsa wa barahinahu da hujjojinsa bi afwahim da bakunansu ai da qawalim da zancensu fihi cikin cikin qur'ani wa ya ballahu shi ko Allah yaki illa an yutimma sai ya cika ayyu zahira ya bayyana da nurahu haskensa shine addinin musulunci walau karihal kafiruna zalika koda kafirai sun ki haka هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله شيني وند يأيكو من زنسى محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الشريعة ودين الحق الدين قسيا ليظهره دنجرين جايد شي على الدين بسا الدين كله دكنسا ai jamila adiyani dukan addinai almukhalifati masu sabawa lahu ga addinin musulunci walau karha almushrikuna ko da mushrikai sun ki zalika haka alhamdulillah
بعد صلاة الفاتح
إياك نعبد
آمين صلى الله محمد